نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yau ranar sha ɗaya ga watan hudu hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da uku ga watan goma miladiya dubu biyu da ishirin da biyar alkhairai da yake cikin wannan ranako muna roƙon allah ya datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkurani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin monira unguwar bani fondo day daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar da jiya mun yi tafsiri a cikin suratul fajr yau insha Allah za mu tashi a farkon suratul baladi zuwa inda Allah madaukakin sarki ya so Allah madaukakin sarki ya yi muna jagora wanda in ba na manta ba suratul balad a jerin giyan surori na alkur'ani mai girma ita ce sura ta 90 daidai ma'ana sura ta 80 da goma tana ɗauke da ayoyi 20 daidai kuma tana karantar da mu muhimman abubuwa wa'inda in mutum baya mai da hankali ba zai ta karanta surar bai gane makasori abin da take karantarwa ba surar dai a cikinta Allah subhanahu wata'ala ya ambaci halin mawadata daga cikin kafirai ma'ana wanda ba musulmai ba da Allah ya musu wadata suna da wasu ɗabi'u wanda in ka karanta wannan sura za ka ga yadda suke aiwatar da wa'in munanan ɗabi'u nasu ta hanyar amfani da dukiya ta hanyar da Allah subhanahu wata'ala ya haramta kuma surar za ta karantar da mu halaye na mawadata daga cikin mutanen kirki amma musulmi masu kyautatawa da dukiyansu zaga a cikin mu'minai akwai mu'minin da yana da dukiya amma kuma baya amfani da ita a yadda ya dace to ba irin wannan mutum ba a'a mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya masa dukiya kuma ya sa yana daga cikin masu amfani da dukiyarsu don ci gaban addinin musulunci sannan a cikin sura zamu ga Allah ya kwadaitar da maudata su ciyar da dukiyoyinsu da manyan abubuwa da ke sa su samu kusanci ga Allah subhanahu wata'ala wanda wa'ina abubuwa fa bayyuwa mutum ya same su dole sai ya saka dukiya mai yawa don neman kusanci ga Allah subhanahu wataala Allah madaukin sarki ya muna jagora Allah ya fara da cewa a farkon surar bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai la uqsimu bi hadal balad Allah ce ina rantsuwa da wannan gari shine gari na makka أقسم الله تبارك وتعالى ببلد الحرام لأن رنسا دا قريمي الفرما شيني مكة Allah mai girma ne baya rantsuwa sai da abu mai girma wannan yana nuna mana darajar garin makka da Allah yake rantsuwa da shi wa anta hillum bi hadha albalad kuma kai manzo sallallahu alaihi wasallama kana zaune a cikin wannan gari kenan in an hada biyu maka ta samu daraja akan daraja kasancewar manzo a cikin wannan gari daraja kuma Allah ya lura da wannan gari ya rantsuwa da shi shi ma daraja ne da kenan garin maka yana da daraja akan daraja wasu malaman tafsiri suka ce wa anta hillun bi hadha albalad wannan ishara ne ake yi manzo sallallahu alaihi wasallam ga fathu makka cewa za a halasta mai garin makka yayi abun da ya ga dama sabanin yadda Allah ya haramta a yi wasu abubuwa cikin wannan gari to shi manzo da kanshi ya bayyana cewa garin makka Allah ya sanya shi zama gari mai alfarma tun lokacin da ya sama da ƙasa amma an halasta min shi na wani lokaci a wani yini shi ne yadda aka yi fatahu makka manzo sallallahu alaihi wasallam an halasta masa shi abubuwan da baya halasta a garin makka tunda yake an san cewa shi ba zai yi abubuwan da ba su dace ba malama suna nuna ishara ne zuwa ga fatahu makka da abun da za su faru a cikin wannan yini Allah ya mana jagora kenan za mu takaito akan fasarar farko wa anta hillum bi hadal balad kai manzo sallallahu alaihi wasallama kana zaune a cikin wannan gari wa walidin wa ma walad Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da wanda ya haifa da kuma abin da aka haifa kenan malamai suka ce anan ya dukulu fi hada walidul bashariya adam wannan rantsuwa da Allah ya yi annabi adam yana shiga shi yasa wasu malamai sai su takaita cewa wa walidin shine annabi adam wa ma walada da abinda annabi adam ya haifa kenan an takaita fasarar kenan amma a zahirin abinda aya take nuni ba a yi hasari ba cewa an takaita magana akan annabi adam ne wa walidun wa ma waladan da wanda ya haifa da abin da aka haifa kowa kenan yana ya shiga yadkhulu fi hadha walidul bashari adam alayhi salat wa ma tanasala minhu min walad da abin da aka samu na zuri annabi adam malama suka ce ya ummu hadha alqasam kullu walidin wa ma walad wannan rantsuwa da Allah ya tana game dukkan uba da da har kai ma Allah na rantsuwa da uban wani da kuma dan da uban wani ya haifa hatta min alhayawanat amma daga cikin dabbobi inda kowane dabba yana da uba da kuma abin da aka haifa kina walidin wa ma walad da abin da mahaifi ya haifa da kuma abin da aka haifa Allah yana rantsuwa da su idan yana nuna daraja ta halittun da Allah ya yi kina abin da Allah ya ba wasa bane ba wasa bane duk da nan ba ta muna maluman da ke takaita rantsuwar akan wa walidin wa ma walada muna rantsuwa da annabi adam in ji Allah subhanahu wataala wa ma walada kuma abin da ya biyo na zuriyarsa menene ansa na rantsuwan laqad khalaqnal insana fi kabad hakika mu halicci mutun adam a cikin gajiya kabad bi ma'ana ta'ab wa shidda mu halicci adam a cikin gajiya da wahala a nan duniya shi ɗan adam jama'a ya khuruji min ta'abin ila ta'ab mutum yana fita daga gajiya ne ya fada gajiya ba wani ɗan adam a duniya da ya kubuta yana cikin duniya dai ya ce ya fita daga cikin wahala in dai daga cikin cikin babu ce to ba yi kusa da kake ganin yana da wani afiyar in ka gama shi wani nan najiran ka ba wanda ya sai ci shi ya gama duk komai a ba kai ba ne sai dai in ka koma gano an gane misali kana kana neman jari da suka ce ka samu jari to yanzu hankalin ka zai dawo akan juya shi ka juya shi jari ya yi ƙarfi kana tunanin yanzu bari in ta yan wada command ka yi command bari in samu kiliyan ka samu kiliyan ya kamata in buɗe in samu magazin ta aje kaya ka samu magazin ya kamata in sai motoci na wani kaina na ɗaukar kaya ka samu motoci ya kamata in nemi direbobi wanda za su rinka ɗauka min ka samu ya kamata in samu yara aiki da halakanar insan da shi kawar mawalici mutum na dawa cikin gajiya babu in karatu ne kai yanzu na ya gama karatu bari nemi aiki ka samu aiki eh sai a ce wai ana konkur kaza bari ka je kai kai konkur ka samu konkur kaza na adam haka yake rayuwa rayuwa kenan fa shi yasa duk mutumin da yace shi duniya zai zauna ne ya huta to zai huci babu hutu a duniya kenan ya kamata mutum ya kula talaka dai bai huta ba mai kudi bai huta ba mai mulki bai huta ba tsoho bai huta ba yaro bai huta ba haka Allah ya mutu nada da kan halakanar insani fi kabat haka ne ko hakika mun halicci mutum ɗan adam a cikin wahalhalu gajiya Allah subhanahu wataala yake cewa aya na gaba ayahsabul shish nan da ku ayahsab Allah ya kadar alai ahad ko ayahsabu shin shi yana tsammanin Allah ya kadar alai ahad babu wanda yake da iko a kansa to kun gani sura ta fara bayani akan mawdu'in da take karantar da mu nan al-insan ana nuhin mawdaci ayahsabu wai shin shi mawdaci wanda ya samu dukiya yana ganin game da abun nan da ya tara bai ma jama'a min almal abun da ya tara na dukiya annallaha cewa Allah subhanahu wataala lan yaqdir alai bai da iko akan sa babu baiwa ka samu kuɗi in Allah ya so rana guda zai raba ka da su ba wanda zai ci ya gagara Allah kai mawadaci in ma musulmi ne in ma ba musulmi bane Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya hasabu Allah ya kadira alaihi ahad shi shi dan adam wanda Allah ma wadata yana tsammani Allah bai da iko akan dukiyarsa Allah ba zai iya sarrafa shi lokacin da yazo baya yi Allah yake cewa ga wasu maganganu daga maganganun da mawadata ke sai dai wanda Allah ya tsare ya kulu yana cewa ahlaktu malal lubada ai na ciyar da dukiya mai yawa wasu malaman tafsiri sun yi ishara cewa wannan ayar tana magana inda mun yi bayani cewa sura za su karanta da mu akan halaye na masu kuɗi mawadata mu'minai da halayen masu kuɗi mawadata kafirai ko to nan tana muna ishara ne akan shi mai kuɗi wanda ba mutumin kirki ba wanda ba mai bin Allah ba idan ya ciyar da dukiyar shi ta hanyar sabo sai ya zo yana ba da labari ya kula yana ce ahlaktu malan lubada ai na ciyar da dukiya mai yawa anfaqtu malan katiran na ciyar da dukiya mai yawa amma ba ta hanyar halas ba ta hanyar haram kuma ana ma samu a cikin musulmai wanda zai ciyar da dukiya sai an zo ana hira idan ka ba da labari ai ni ni kaza ni ni kaza kai na kashe kuɗaɗe da yawa harka musulunci ba kaga kudin nan dai Allah ne ya baka aikin nan da kai kai dan Allah ne kuma Allah ba zai kyale ka ba zai biya ka zai baka lada amma duk da haka yana ganin ai shi an dame shi ya kashe kudi da koren ba mu misali inda mutum yana talaka ban ce duka ba wasu Allah subhanahu wataala ya masa arziki ya samu kudi kaga dai Allah ba shi arzikin ko sai a ce akwai aikin Allah aje a gaya mu ce alaji eh muna da buƙatar gyara masallaci ka ba da taimako a bayar sai ba su a cikin jin daɗin rai gobe ko bayan sati biyu sai a duba a ga masallacin nan ya kamata a yi mai wani aiki sai a yi delegi su ta su same shi alhaji masallacin yana buƙatar kaza an yi odebi zai kama kaza akwai kuma abin ba babu ba zai bayar cikin daɗin rai da za a ƙara wasu sati biyu a koma a ce mai wallahi an yi aikin na an ƙare amma akwai saurar kaza to in ba ta abu zai ce aje a dawo ko shi fara cacin ba shi ya kaza ba shi ya kaza ba har ya gaji kun gani waye ba shi dukiyar aikin da ya dan waye kuma wa za a ba lada tun ba sa ba ku za ku zamo mai makiya kun dame shi don mi da abu ya taso sai dai shi shi ɗaya da kuɗi ta samu matsala ina ba ku misali muna jagoranci wani masallaci ba a nan ba sai aikin masallaci ya taso muka zo aka yi zama gurin ya kamata a je aka ce a je gurin alajiwa ne ina da ƙoƙari wajen addini aka je aka same shi aka gaya mai kuma ya yi ana nan abin bai isa ba ana tunanin gurin wa za ni ci aje gurin wa da suka ci ah ai mun zo gurin shi ta to da mun ka je gurin shi mun yaba Allah ne yaba mu je gurin shi in bai bayar ba ya rage na shi in ya bayar mu ba mu yaba ba Allah ne yaba aka koma kuma ya bayar an gane ko ina jin ko wata guda ba ai ba kuma bukata ta kuri ta taso kuma shi yana da su aka zo aka yi zama to yanzu wa za a kai wannan bukata ni ci aje a gaya ma wani suka ci habawa ne ranar nan mun zo ranar nan mun zo ta ce yau ma mu koma ai da muka je ba mun roƙa shi muna ba ne ta shi wa Allah ne magana na dai ya ƙarfi aka koma gurin shi kun san da muka zo sai ce mana to yanzu ku je gobe ku dawo aka ce mana nace a alaji ba ka ce mu je gobe mu dawo wannan ba aikin ba aikin mu bane sai dai ka ce gobe za ka zo ka kawo mana amma mu je gobe mu dawo mu da muke zuwa mu dawo roƙonka na muke yi aikin Allah ne muka ce kai ma Allah kenan mu mu je mu dawo ba haka kuma wai na yi laifi Allah ya sauke to zai ɗewa ni ne dai ko rashin iya magana ta ko kaza amma ina ganin bai kamata ya ce mana mu je mu dawo to dan me kamata ya ce mana to yana zuwa ina ganin tahi ya ce mu je mu dawo a ni nan fahimta ba ƙinan ni da nan ne ta harkar shi ne ce ni wallahi ban koma daga ba dai ban sai da an kai ba don gani ɗabi'a ne na ɗan adam aikin Allah ma inda zai yau yayi gobe jibi sai ga an dame shi ya ringa ce a to ba shi kaza ba ba shi kaza ba ba shi kaza ba in dai kana da in kana da kai dan Allah karka damu jiya kai yau ma inda hali kai wani na son yayi bai da shi ko babu su akwai su da yawa wani wallahi Allah ya san zuciyarsa kai har mutanen da ke tare da shi sun sani inda yana da irin yadda wani yake da shi da zai yi fiye da na wani mu yanzu nan akwai wanda muna shaida har addu'a muke yi Allah ya ba su kuɗi fiye da nawa ne, don mun san in su suke da shi addini ya samu sarari, amma saboda hikimar Allah shi ya sa abin da ya tsara suna da niyyar yi, sai kuma Allah ya ƙiba da abin saboda shi ya san abin da mu ba mu sani, ko ba ka ba ne? Allah ka buɗa mana, Allah ka sa a ce mu za mu yi ba mu za a yi ma ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ya kula halaktu malin lubada sai rinka cewa ya ce da dukiya mai yawa a ya hasaba an lam yarahu ah shi yana tsammanin ba wanda yake ganin shi shi wannan mawadaci da yake ganin ya ce da dukiya mai yawa ma'ana in ma ka ce da dukiya ne dan cutar da addinin musulunci Allah yana ganin ka in ma ka ciyar da dukiya ne dan musulunci ya daukaka Allah da yana ganin ka babu wani abu da zaka yi Allah bai sani shin ma in ma ka ciyar ne don Allah ka zo kana cewa kai ka kace kuɗi mai yawa mai kai ma Allah ne kokari kai ne ai ga tambaya alam naji Allahu ainin Allah ce ba mu ku sanya ba idanuwa guda biyu ba kai da kake cewa ka kashe kuɗi mai yawa nawa kake biya a kowane wata na idanuwan da muka baka baka biya kinan da zaka ciyar da miliyan ɗari a kowane wata don Allah fi su bila don addinin Allah ya zo a yi ma lissahi bai kamata ma a baka lada ba kusan Allah karimun ne kai ba a baka lada to shi abinda ya ma yana za a yi lissahi an bi ka bashi ne kuma yana za ka gane an bi ka bashi a ɗauke ka yau a kai likita sai a auna a ce ƙododinka duka sun lalace aikin da za a yi miliyan ɗari biyar ne in baka zuba su ba gobe kana mutuwa sai likita ya ce shi sai a zo ana ba likita gudu zai aiki in dai ka gaba ya aikin ma ba kuɗin ne amma dai in akwai kuɗin za ka ga an zuba su don a yi aiki ko ba haka ba ne nan muke biya ko sisi ba mu biya nan nan ba ni fandun nan cikin ba ni fandun nan akwai wani mai kuɗi ya mutu rashin lahiya ya kama shi aka tai da shi turai aka duba za a mai operation a kai aka ce sai an zuba miliyan 500 san kisa miliyan a yi ofere yana taro jiki ce ai ai ya bugu gida an ka tura kuɗi an yi ko wata guda ba a yi ba operation bai ba aka ce sai an sake wani kuma sai an zuba wasu san kisa miliyan ya bugo gida ya ce a sai da wani gida a hada a tura kuɗin magana suka ce wallahi ba su sai sa ba su yi nufi kaga miliyar guda za ta dai ko? cikin wata nawa cikin wata guda to wata nawa kai baka biyo ko titi ba kwakwalwar tana da lahiya kana kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam na ja'al lahu aynayn ba muka sanya mai idanuwa guda biyu wa lisanan muka sa masa harshe dan ya rinka yin magana wa shafatayn da labba guda biyu abinda suke rufe marafunan da suke rufe harshe kaddara yanzu wani tsotsai ya same shi nan nama ya hita nan nama ya hita haƙori shi ya nan in ya zo cikin mu ne shi dai za mu kalla kuma to me ya rasa kawai harshen shi a waje komi na mutum yana da shi amma harshen shi a waje za ka ga bai da burgewa wajen kallo amma sai Allah ya rufe kuma kyauta komi baka ba su shi wannan ba nema ba ce Allah kai mana jagora falakta hamal aqaba kaji ko wa hadainahu najdain muka shiryar da shi hanyoyi guda biyu ma'ana muka bayyana masa hanya na alkhairi da kuma hanya na sharri muka bayyana mai hanya ta alkhairi ta sanadiyar sauko masa da littattafai da aiko da manzanni wannan nema ce mai girma duniya da lahira baka isa ka ce ma Allah kai wani kokari ba ka gane kai ma mutum ɗin ne ka san ƙimar kanka Allah ce mu muka yi wannan don mu muka aiko da annabi ya bayyana ma ka gane yadda kake ciki nawa ka biya ko sisi ba ka biya ba ashe wa nema ba ce babban nema ce Allah maɗaukin sarki ya mana ne ya kamata mutum ya gode wa Allah da dukiyar da Allah ya bashi ya aiki da abin da ya dace sannan Allah ne subhanahu wataala wanda ya bayyana ma hanya ta alkhairi yanzu in kai dan kasuwa ne duk kayan da ba za ka ci riba ba in dai sana'a ka ne da ka gansu ka sani wai baka wannan ilimi Allah ne in kana tuka mota duk hanyar da ka san in kai gudu sosai mota ka za ta lalace za ka taya hankali wai baka wannan hankali Allah ne yasa za ka gane wannan abin zai cutar da kai wannan abin zai amfane ka sai ka gode wa Allah kenan kai mai wadata ka daina alfahari da kai ka gina masallaci kaza kai ka ɗauki nauyin ɗalibai kaza a bai ma Allah wannan abinda Allah ya ma ya wuce kai wannan lissafi Allah ya ce ga ma ƙarin bayani falakta hamal aqaba bi ma tsallake al'amura masu yawa ba bali har ya ce ya ce da dukiya mai yawa falakta hamal aqaba ai bai tsallake al'amura masu wahala ba da ma ya samu bakin ya yi magana mana kai da ke cewa ka ciyar da dukiya mai yawa abubuwan da ke gabanka masu wahalhalu baka ma tsallake su ba mana kai da baka tsallake su radi ba kana cewa ka ciyar da dukiya mai yawa ɗalibai suka ce aka ba duk da gashi na zai fassara mana hanya ce da za ka kama bayan tashi alkiyama kafin ka tsallaka ka je aljanna za ka yi tafiya na kusan shekara dubu uku a kanta ga duhu tana da kaifi fiye da kaifin takobe ga ƙugiyoyi suna cafkan mutane ga kuma ƙasa wuta ce kowannen munnan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ba wani daga cikin ku da zai je aljanna bai bi ta nan ba Allah ya riga ya stamp din akan wannan sai kowa ya bi ta nan to kai da kake cewa ni nayi aiki alheri da yawa to ai baka ga inda ya tsaya ba kai da siradi na jiran ka baka ma tsallake siradi ba ina kai na cewa kai aiki da yawa bal haka ga ka tsallake ka ce wai lalle na tsallake siradi shine falakta hamal aqwa ay fa halakta hama hada al-gani al-umur al-shaqa bil infaq amwali fi ma yurdillah Allah subhanahu wataala yake cewa bama adraka mal aqwa me ya sanar da kai abin da ake ce ma aqaba ai menene ya sanar da kai wannan hanya abin da zai sa ka tsallake wannan hanya cikin sauki fakku raqaba shine ka yanta wuya ka yanta bawa fi sabilillah da dukiyanka shi ma zai taimaka ma ka samu tsallake sirati cikin sauki an fahimci Hausa sannan au it'amun fi yawmin bi masqaba ko kuma ka ciyar da abinci a yini mai tsananin yunwa idan mutane na da buƙatar abinci to ka ciyar da su shi ma yana taimaka ma ka tsallake matsaloli masu wahala wajen tsallaka siradi Allah yana lissafa mana ne daga cikin abin da ke taimaka ma mutum ya samu saukin tsallaka siradi ciyarwa a yini mai yunwa in za ka ciyar kun san kowane aiki akwai wanda ya hishi a aikin lada akwai wanda ya lada cikin ciyarwa wane na ciyar da shi ya fi lada yatiman ciyar da maraya marayu su ma kala-kala ne wani irin maraya ya kamata ka fara ciyarwa za makaraba ma'abuci zumunci na kusa da ka ga hanyoyin da ya kamata a ciyar aga da akwai bayi ko to yanzu da babu bayi abinda zai sauwaka ma ka tsallake sirade cikin sauki ciyarwa abubuwan da ake cewa suna da yawa amma ka rinka ribin halin mutane in an zo halin da akwai yunwa ka ciyar da dukiyanka fi sabilillah to wajen raba abincin suwa ya kamata ka fara ba ka ba marayi marayi na nesa ko na kusa ka fara da marayi yan uwanka danginka ka dubi ina adda marayi sai ka ɗebi abinci ka taimaka ka wasu Allah yana son wannan wannan yana taimaka ma mutum tsallake abubuwa masu wani au miskinan ko kuma ka samu miskini ka ba shi za matarama ma'abuci turbaya ma'ana wanda talauci har ya kai mai inda ya kai ko wanke jikin shi bai damuwa shi ko mi taro yana iya shiga ko da akwai ƙasa a jikinsa kasan wani lokaci in talauci ya kai talauci za ga mutum kamar mahaukaci ne kuma wallahi da hankalin shi Allah ka raba mu da talauci Allah ka kajarbe mu da talauci Allah mun tuba lahin da muka yi maka yafe mu na Allah ka dibe mu da rahama ka rama mu da talauci mutum zaka ganshi hajaran majaran kuma wallahi da hankalin shi lahiya kalau ba gaba ne ba baya irin wa'annan Allah ya ce ku kyale su shi Allah ya san da su talaucin jarrabawa ne gare su kuma da aka ba dukiya don ku taimaka muku jarabawa ne gare ku to ku dibe irin wayannan ku taimaka musu dan Allah ba dan kun san su ba muna da irin su ko Allah ka kasa mu cikin su ka ba mu mu ba su laikare ka diba ka ga matsalar talauci mutum ko kwana shiki yaji ana addu'a Allah ya ba mu talauci sai ya tashi ya ce amin eh rashi laktasiya mana kun gani wa'annan abubuwa ya kamata mawadata ku kula da su wani za ka ga yana da kuɗi yan uwan shi na da wahala bai taimaka musu shi dan uwa Allah ne ya ce ayi mishi kaka damu da bai da kirki kaka damu da yana hasada ka kaka damu da yana bakin cikin da abin da Allah ya baka wannan can matsalar shi ce shi kuma alherin da za ka yi masa kana neman ladan ka ne gurin Allah subhanahu wataala Allah yake cewa thumma kana minal ladina amanu wa amilus salihati sannan akwai daga cikin wanda suka yi imani suka yi aiki na kware wata wasau bis sabar suka yi junansu wasiya da hakuri wata wasau bil marhama haka ne ko suka yi ma ƴan uwansu wasicci da tausayi ay bil rahmati bil khalqi suka yi musu ju suka yi junansu wasicci da tausaya ma halittun Allah an gane ko kina Allah subhanahu wataala yana bayyana mana daga cikin mawadata akwai wanda suke aikata irin wa'annan abubuwa kuma kana min allazina amanu akwai daga cikin wanda suke imani wanda suna da wadata watawasaw bis sabr suka yi junan su wasici da hakuri akan nima Allah da'a bin umarnin Allah sai an yi hakuri kuma suka yi junan su hakuri akan anisanci sabon Allah subhanahu wataala watawasaw bil marhama suka yi junan su wasici da tausayi jin kai shi ne bin rahmatu bil halki suke mazunansu wasicci da tausaya mahalittu wannan a cikin wannan aya akwai yabo ga mawadatan da suke taimako akan albirri wa taqwa duk mawadacin da yana taimako akan aiki na alkhairi da abubuwa na jin tsoron Allah Allah yana yin yabo gare shi sannan idan ka san mai kudi ya fi ji magana mai kudi fa mai kudi ya fi ji magana mai kudi wana zaune wani eh gaskiya kamata kai musu wani wala ka tausaya musu wani za ga yayi babu damuwa amma zo kai ustazi in ka zo kana mai kudi wa zo ne haka ma zai shi na kallon ka sai ka gane ce ustazu kenan da ya ce ustazu kenan ya ji magana kenan shi kenan dan baka da shi na to cikin masu kudin akwai wa'inda suke dibe yan wasu masu kudi su musu wa'azi wane wala ka tausaya musu wane wane ka taimaka musu wane Allah yana son irin wa'innan masu kudi kuma wannan surar kamar tana ƙara bayyana mana cewa in Allah ya kai ka wani matsayi masu matsayi daidai da naka in ka ga wani abu da ya kamata su rinka yi ba su yi Allah yana umarnin ka ka rinka musu wasici da ya kamata ku yi kaza da ya kamata ku yi kaza Allah ya mana jagora ulaika ashabul maimana nan ne ko wa'annan fa suwa mawadatan da ke wasici da hakuri suke mu junan wasu wasici da da tausayawa na ƙasa da su Allah yake cewa ulaika ashabul maimana wannan sune yan bangaren dama ma'ana ranar alkiyama za su samu takardunsu a hannunsu na dama wallazina kafaru bi ayatina amma fa wa'inda suka kafirce mu ayoyinmu na alqur'ani hum ashabul mash'ama wa'inna sune yan bangaren hagu ranar alkiyama da kaji an ce hagu to ta baci kenan alaihim narun mubsada suna da wuta akan su kullalliya ma'ana za a shigar da su a wutan da iska baya shiga alaihim narun mubsada ay mutbaqa suna cikin wutan da take iska baya shiganta kun san cikin wuta ku kula da kyau wuta in babu iska tana mutuwa ne ko tana tsayawa yadda take eh wuta in babu iska tana rayuwa mutuwa ta kai wuta da ba iska za ta mutu to amma banda wata jahannama na ne mugun abin da yake ita babu iska a ciki ba inda iska ka shiga ciki wannan ayar akwai ban tsoro kaka karanta ta ka wuce fa alaihim narun musada suna da wuta kullalliya wadda iska baya shiga to wala ka shiga taitayinka ka ɗauka gargoshi ka sa shi inda iska bai buga shi kak zai tsaya zai mutu ita ko wutar lahira duk yawanta babu iska ciki Allah zai sa irin wa'inda ba sa abin da yake so Allah ka kare mu wannan ita ce ƙarshen suratu albalad ko Allah maɗaukin sarki ya yi muna jagora yanzu za mu je sura ta gaba ta ce sura menene ne سورة الشمس سورة التسئين دا تسئين دا ليكو تو أبو دو مغني بسم الله الرحمن الرحيم da suna Allah mai rahama mai jin kai Allah madaukin sarki yake cewa wa shamsi wa duhaha Allah ya ce ina rantsuwa da rana wa duhaha da kuma hantsinta lokacin hantsi washams Allah ya ce ina rantsuwa da rana wa duhaha da kuma lokacin hantsinta kamar ita ranar kanta Allah yana rantsuwa da ita wa duhaha da kuma hantsinta hantsi shine fitowar rana zuwa karhe 8:30 zuwa 9 haka wannan dukan shi ne lokacin hantsi Allah subhanahu wataala ya ce yana rantsuwa da wannan wal qamari Allah ya ce ina rantsuwa da wata idza talaha yayin da ya biyo ita ranar wata wani lokaci yake biyo rana hmm? wata yana biyo rana ko bai biyo rana wani lokaci yake biyo ta ni ma bari in huta ka wa shamsi wa duhaha Allah shi ina rantsuwa da rana kun ga Allah ya rantse da rana rana abace mai girma saboda rana kamar yadda malumman lissafi suka lissafi ta linka duniya da girma sama da so miliyan uku da wani abu ba ƙaramin girma ne take da shi ba kamar cikin halittun da ake gani wanda ya zama ƙanƙani shi ne wagga duniya da muke cikinta shi yasa Allah ya ce wato haha da kuma hantsinta wasu malamai suka ce wato haha ayi wannan hara ha inin gaba ɗaya Allah yana rantsuwa da shi wal kamari Allah yake cewa ina rantsuwa da wata idan talaha yayin da ya biyu ita wanne ita ranar shine ne mana tambaya na ce to yaushe ne wata yake biyo ranar tambaya na fito ko idan wata kamar haske kwana nawa yake bada haske a a cikin kwanakin wata ina son na kwana su tashi ne shi yasa ne tsada na wuce kowa ya tashi ko to yayi da rana rana mai take basuwa haske da ta faɗi shi ma wata sai ya biyo ta da ba da haske rana ta haskaka mana duniya da rana wata ya haskaka mana duniya da dare kenan Allah yana rantsuwa da rana da hasken da ta bayar da kuma wata da ya biyo bayanta da ba da haske bayan ta ta yi na Allah wa isa shi wani in ba Allah ba sai Allah dole abubuwa Allah yana iltifati an zaɗin mu ne mu san girman Allah subhanahu wataala mu san ce Allah subhanahu wataala shi kadai ya cancanta bauta masa shine Allah subhanahu wataala yake cewa wal qamari idza talaha ay yani idza tabi'aha Allah yana rantsuwa da wata yayin da ya biyo rana da bada haske wannan hari dai ne idza jallaha yayin da ya haskaka abinda dare ya boye wannahari idha jallaha Allah yana rantsuwa da yini idha jallaha a idha adaa wa azhara ma yukhfihi al-layl was-salam Allah ce ina rantsuwa da yini yayin da ya haskake abinda dare ya boye yanzu ba muna cikin duhu ba safiya na yi yini ya kama sai kaga babu wanga duhu yini ya zo ya yaye wannan wannan aiki ba aikin wasa ba ne Allah ce yana rantsuwa da wannan abu wallaili idan ya shaha Allah ce ina rantsuwa da dare idan ya shaha idan ya rufe ƙasa da duhunsa idan ya shaha ai idan gabtal abda bi salamihi Allah yana rantsuwa da dare lokacin da ya zo ya rufe duniya da duhunsa yanzu ai ga mun duk inda ka tafi cikin ƙasan nan duhu ne na dare ko ba haka bane a banza yake ba a banza yake wa ya kawo shi Allah subhanahu wataala aikin wasa ne ba aikin wasa bane Allah ce to yana rantsuwa da wannan as-sama'i wa ma banaha Allah yana rantsuwa da sama wa ma banaha almai suka ce wallazi banaha huwa Allah ta'ala Allah yana rantsuwa da sama kuma yana rantsuwa da kansa shi da ya gina sama ma sai ta zama mausula sama wa ma banaha Allah yana rantsuwa da sama da kuma wanda ya halicci sama wanda ya gina sama shine Allah wa ma banaha ai wallazi banaha da wanda ya gina sama wa huwa Allah ta'ala shine Allah madaukin sarki wal arda wa ma tahaha Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da menene da ƙasa kun ga dai ƙasan nan ko duk girmanta Allah subhanahu wataala shine wanda yi ta lokacin da yake so shine sai Allah ya rantsuwa ya ce wal arda yana rantsuwa da ƙasa wa ma tahaha da kuma abun da ya shimfiɗa ta kenan da shimfiɗawar da aka yi mata tahaha ai basataha liyaskuna nasu alaiha don mutane su zauna akai wal arda wa ma tahaha Allah yana rantsuwa da ƙasa wa ma tahaha da kuma wanda ya shimfiɗa ta shine wallazi tahaha nan ma sai ta zama mausula kamar yadda aka ce sama wa ma banaha wa ma bi ma'ana wallazi haka ma wal arda wa ma ay wallazi tahaha Allah yana rantsuwa da ƙasa wallazi tahaha ay wallazi basataha shine Allah wanda ya shimfida ta ina Allah yana rantsuwa da kansa wanda shine ya shimfida ƙasa Allah ya ce wa nafsin wa ma sawaha Allah yana rantsuwa da rai wasu malamai suka ce a Allah yana rantsuwa da annabi Adam amma dai abinda malamai da yawa suka tafi akai shine kullu nafsin kowane rai Allah shine wanda yayyita shine wa nafsin wa ma sawaha Allah yana rantsuwa da rai da kuma wanda ya kyautata ta sawaha ai ahsana taqwimaha wanda ya kyautata tsayuwanta mutum dan adam Allah ya rantse da ran da kuma yadda ya daidaita shi kaganka da hannaye da kawahuwa da sauransu duk dai wata rai da yadda Allah subhanahu wataala subhanahu wataala ya kyautata halittunta jama'a menene rai wa nafsin wa ma sawaha da rai da kuma Allah da ya daidaita ta nan me ake magana kan shi saz mai annafs ta hausa mai arruh hmm ba ba na ansa ba arruhu da hausa to ba sa arruhu ba da hausa ba san ruhi ba an sani a'a ruhi ba kurwa ce ruhi ba rai to annabsu ha ha an komo bangaren ɗan abin nan complementary and alternative medicine akwai a ilimi irin namu an fahimta masa inda mu muna bangaren complementary and alternative medicine shine bangare na kiwon lafiya wanda ba conventional medicine ba kuma ba traditional medicine ba tsaka-tsaki suka a gurin su yanka ce annafsu wata magana ce aka ɗauko a nafsin wa ma sauwaha da rai da abin da ya daidaita ke na yanka ce rai shine movement din da kake shi da daɗin da kake ji da rashin daɗin da kake ji Allah ne ya yi su a jikinka kuma ya daidaita ma gaban da za su baka jin daɗin ko rashin jin daɗi in aka yi ma bulala ya za ka ce to me yasa ka ji ciyon eh sai na ƙara wata tambaya kenan ba don ba sai ya ci muna lokaci ba ai sai mun tsaya nan ga na hito muna da abuwa da yanzu misali ustazu ka kai kudin sadaki wannan da za ka aura ta yi kwalliya ta sa tirare ta zo wajen ka sai ta tarar da kai kwana ta yi tsaye kanka sai ta koma ka ganta? eh ka ji ƙanshin turaren? da me yasa baka ganta ba me yasa baka ta ƙanshin turaren ba kuma ta zo inda kake to a bar shi ta tarar da kai a farke ta zo ta ce ta zo ta gaishe ka ta gaishe ka ta koma ka ji daɗi ko ba ji daɗi ba me yasa ka ji daɗi saboda rai ka ji daɗin wannan ran Allah shi ya sama shi shine kurwa kamar yadda Bahaushe yake cewa ba kun san lumfashi daban shi lumfashi ba shi ke jin dadi ba fa ba shi ke jin kanshi ba fa ba shi ke jin ciwo ba in an buge ka ba shi ke murna ba ba shi ke bata rai ba a'a annafsu ita take yin wannan take yin wannan da Allah subhanahu wataala ya so sai ya malum fashi shi cire maka annafsu sai zamanto duniya baka jin dadin ta baka san dadi ba baka san rashin dadi ba ga kanan dai idan mutum ya shiga koma me yake cewa da turanci dogon su mako yana raye ko yana mace akwai lumfashi tare da shi ko babu lumfashi in ka zo kai gare shi kaza ya sani in ka yi ado ka zo kan shi yana jin daɗi yana ci yana sha yana raye ko yana mace kun sa abin da ya sa bai jin daɗi bai san inda yake ba bai gane komai saboda lumfashin na gare babu annafsu annafsu ta ta yadda da zarar nafsu tattahi ba ka jin daɗi ba ka gane komai to wannan abin da Allah ya sama a jiki da kake iya ka ji daɗi ka ji wahala ko ka ji gajiya Allah ce yana rantsuwa da wannan abu ta ce kurwa an fara gane bayani na da shi ke da kumbi na bashi kuma da mun ka zo bayani wancan tafsiri da muke wanda shi muna ɗaukar lokaci mun ƙara mutane bayani kenan a fassara min Allah ya ce wa nafsin wa ma sawaha ya zan fassara shi a gangar jiki da ma physical body ne wannan rai ruhu ne rai kurwa kurwa ke wannan larabci na a da hausa kurwa yana ya ɗauka haka da larabci to Allah ya ga abin nan shi mutum ɗan adam abu nawa ne a shi abu uku ne a shi gangar jiki aikinta daban yanzu ba yana motsa hannuwa ba mi ke motsa hannuwa annabsu ita take motsa hannuwa amma annabsu kuma ba ta iya yin aiki sai in akwai arru wangalon hashi da kake gani kawon mota ce da mai idan tana kunne in akwai mai kattaka abin nan abin da take gazar din nan tana kara ko ba ta kara kaga mun ba shi ke kara ba injin ke kara in ka sa giya za ta tahi man ba shi ke tahiyar ba injin ke taya tayoyi su ke taya ko ba haka bane amma da zarar an da zarar man ya kare duk wani kugi da tafiyar sun tsaya ko ba haka bane to haka mutum da ala yake yanzu kaga ga motar ba lahiya kalau amma inda mai ya tsaya wancan kukan ba ta yin shi wannan dadin da kake ji ba shi climatizer ba shi haka shi ma dan adam yake yanzu gashi lahiya kalau in akwai lumfashi za ka ga yana ce ma akwai zahi ko akwai daɗi ko babu daɗi zai yi gudu zai yi kaza zai yi kaza amma da daren ya tsaya sai ka ga gan ciki lahiya kalau mutum ko shi ma magana bai magana sai ana eh ana cewa mai ya kama kurwa ko shine abin da yake faɗa da wasu ba na cewa kun san akwai inuwan mutum akwai kurwan mutum mayu in suna son su kama mutum me suke kamawa kurwa sai ga ga mutum yanzu bai iya komi sun rike ta ita kuma kurwa din nan me yasa maye yake iya kama ta saboda haske ci kenan maye zai amfani da sinadari na haske ya kama kurwa ya tsaida ta ai tsaida ta suke mu sai da karatun mu Allah ya wani jagora ina ne muke ko lati wa nafsin wa masa wahala ce ina rantsuwa da rai da kuma abin da ya daidaita ta mai Allah subhanahu wataala wanda ya daidaita halittata ya kyautata dacewanta malamai suka ce wa ma sawaha ai sawaha bil aqli Allah yana rantsuwa da rai shine kurwan mutum da Allah ya daidaita ta da hankali wanda da hankali ne Allah ya fifita dan adam akan sauran dabbobi fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah subhanahu wataala ya bayyana mata alkhairi shine da sharri ma fa alhamaha fujuraha ya bayyana mata abubuwan da suke ba na ba na ba na kwarai ba wata kawaha da kuma abubuwa na kirki ko na mutum ɗan adam yana fahimtar hanyoyi guda biyu ne akwai fahimta ta hanya ta alkhairi ta hanya ta shari kamar da muka yi baya Allah ya yi ma mutum ilhama ya sanar da shi wannan abu na kware ne wannan abin ba na kware ba ne Allah shi yake yin wannan shi yasa za ga mutum da ya yi abu za shi aka ce yana da kyau ko bai da kyau zai ce bai dace ba ko kuma zai ce ya dace Allah shi ya samu mutum wannan hankali saboda haka qad aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake ransa ya yi aikin kwarai wanda Allah yake so to zai rabauta zai samu aljanna wa kad khaba man dassaha wanda kuma ya lalata ransa zai tabe a ranar tashi alkiyama ma'ana zai shiga wuta da mummunan sakamako kenan to sai Allah ya kawo mana misalan wasu wa'inda kan ba su yi amfani da rayuwarsu yadda ya dace ba sai buga mana misali da wasu kazzaba samudu bi tagawaha samudawa mutanen annabi salihu sun ƙaryata annabinci salihu bi ɗagawa saboda ɗagawansu saboda wace ƙa'ida da suka yi wajen ɓarna da kuma shirka idin ba a ashkaha lokacin da mafi taɓewa cikinsu ya tashi idin ba a hina ƙama in ba a ƙama lokacin da ashkaha mafi taɓewan cikinsu ya tashi don ya soke taguwar Allah subhanahu wata'ala don sun yi taro su mutanen salo suka ce mai in kai annabin Allah ne ga dutse nan ya tsage taguwa ta hito taguwa ta hito kuma ga ta da ɗaya tare da ita annabi salo ya ce wasu to kun gani wannan taguwar Allah ce Allah ya aza muku doka za ta sha ruwa yau gobe ku sha in kuna buƙatar nono gare ta kuɗi ba ku sha ta yi ta sai suka yi shawara suka ce kai wallahi ba mu yadda ce dabba ita kaɗai rana za ta sha ruwa mun kuma rana guda wallahi ba mu yadda kashe ta zamu aka zo aka shawara to wa zai kashe sai wani ya daga hannu ya ce shi zai kashe sai suka ce to shikenan ta ya kashe ta shine sai ya tashi sai labari ya zo gurin annabi sadu taguwan nan taka za a kashe ta fa sai zai musu wa'azi faqala lahum yace da su laƙatallahi wannan fa taguwa fa ku kiyaye ta fa taguwan Allah ne fa ku kiyaye wasu ƙuyaha haka ma shayarwanta ran da take shan ruwa ku bari ta sha kar ku hana ta shi ma Allah ya ce ai haka ni ina gaya muku kar ku taɓa ta shi yasa fa qala lahum rasulullah sai manzon Allah saluhu yace da su laqatallah wannan fa taguwar Allah ce kyale ta wasu ƙuyaha da shan ruwan da za ta yi a ranar da take da shan ruwa shi ma ku bari umarni ne na Allah. Fakat zabu suka karyata suka ci karya ne ba wanda za a yi, faƙaruwa suka soke ta. Ku duba ku gani, idan ba a sa ashkaha yayin da mafi taɓewa cikinsu ya je don ya soke taguwa, shi kada ya soke ta fa. Amma da aka zo ana ba da labari sai Allah ce fakat zabu faƙaruwa suka karyata shi suka soke ta. Yanzu sai aka ce wajen sokewa su duka suka yi. kenan idan kuka yi shawara wa junanku kuka yadda da abu ɗaya sai mutum guda ya tashi ya wannan abin da yawon ku hukuncin ku guda kaga ba su suka je ba amma inda wannan yayi ne da yawon su da yarda su da hukuncin su guda to lokacin da suka yi wannan aiki bayan annabi salo ya ce musu kasu dan kan mu manta ya gaya musu ya ce harihi naqatu abihi naqa haka ne ko laha shurbun wa lakum shurbu yawmin ma'lum wannan taguwa tana da sha yau ko kuma gobe kuna da sha la tamassuha bisu'in fayakhudhukum azab yawmin azim kakku shafe ta da abin da cutar da ita sai azaba ne ne mai girma ya shafe ku kai fa qaruha sai suka soke ta zuwa dai abinda Allah ya ba mu labari a sauran ayoyi shine fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim sai ubangijin su yayi hushi da su damdama yana daga cikin fi'li ruba'i damdama bi ma'ana qadiba kenan fadamdama alaihim rabbuhum sai ubangijin su yayi hushi da su to dan me Allah ya hushi da su bi dhanbihim saboda lahin da suka yi na soke wannan takuwa fasawaha sai daidaita ukuwan ya zama duka ukuba an game da yaro da babba duka aka daidaita ukuba wala ya khafu uqbaha Allah subhanahu wataala baya jin tsoron karshen abin da zai biyo baya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna shi Allah ba a tambaye shi game da abin da yayi su dai za a tambaya in da Allah ya musu hukuma wani bai zuwa shi ce dan me me yasa aka musu kaza Allah bai tsoron wannan yanzu kai in ka tashi wani abu kana tsoron a ce ma dan me kai kaza Allah baya baya wannan mm sai sura na gaba ko suratul layli ina ganin akwai lokaci yana yi mana minti biyar ba su isa ko? ko ba su isa mu matsaya nan suratun laili minti biyar ba su isa mu mu ya kuri gobe allah kare za mu yi amfani da minti biyar wani guri gobe allah kare sai mu ga abin da zamu insha allah to ya yi ina ganin an tsira nan jiya